والصلاة والسلام سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ɗan uwana musulmi ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayawarsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma cikin takaitattun ma'anoni jiya idan ba a manta ba mun tsaya kan daidai aya ta 25 yau kenan za mu tashi kan aya ta 26 waccan aya da muka tsaya kanta ta 25 da ayar da take kafin ita aya wato ta 24 Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da irin kudura da ikonsa yadda cikin ruwa ma ya daidaita mana mas'ala yace walahul jawaril munshi'atu fil bahri kal a'lam saboda haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala duk irin hanya ko yadda dan adam a matsayinsa na bawa na Allah zai samu matsala to kafin faruwar matsalar Allah ya magance masa ita sai dai ya kosin dinta matsalar shi da kansa amma Allah ya magance masa Allah kai mana muwafaka sai Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم mm.
كل من عليها فان Mm.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace kullu man alaiha fan dukkan abin da yake kan ƙasa daga dabbobi da sauran dukkan halitta Allah yace wallahi duka za su halaka kun ga sai yace kullu man man dinnan da ya kawo maluma suka ce wannan an kawo man ne saboda a rinjayar da dukkan masu hankali amma ba abin ya tsaya akan masu hankali ma'ana halittar mutum da ta aljani ba a'a dukkan halitta komai zai kare ya koma zuwa ga Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce dukkan ku za ku kare dukkan halitta bayi za su kare kuma za a koma zuwa ga wajen Allah Allah kuma zai yi sakamako ga dukkan irin abin da bawa ya aiwatar to tunda ainihin misali Allah bai bar dabbobi ba ina karata wani hadisi abin ya ban tsoro wallahi ku duba kun ga ƙwayar zarra da ake cewa ma'ana halittar da ba za ka iya ganin ta kai tsaye ba ko kuma mu ɗauka ƙwayar zarra da maluma na tafsiri suke kawo mana misali su ce kamar ƙwan tururuwa to kamar wannan misali halittar da bata fi rabin wannan ba ta cuci ‘yar uwarta wallahi ranar alkiyama sai Allah ya yi hisabi tsakaninsu sannan kuma a shafe su su zama rairai to da Allah ya kuma ya dan adam yake da Allah ya aljani yake da irin fitsarar yanzu da take faruwa ina ji wani malami irin masu ruqiya din nan yana hira da wani aljani babban malami ne yake cewa ku bani adam kun more idan kun zo kun yi wa'azi al'ummar ku dandanan za su saurara su karba yace amma mu za mu yi wa'azin mu yi wa'azin mu yi wa'azin mu ɗauki lokaci da ƙyar ka samu mutum ɗaya biyu uku sun karɓi gaskiya. To kuma in ka lura ɗin da irin taurin kai na aljanu ɗin sai ka ga abin haka yake tafiya. To amma kuma fa fahimta kuma su ji alƙur'ani su fahimta in sun in Allah ya yi musu kaso su karɓa to nan kuma ɗan adam bai kai ya aljani ba. Fahimtar alƙur'ani ga wanda duk Allah ya musu gaman katar a cikinsu ya fahimci alkur'ani kuma lokaci guda ya karba kuma ya tsaya akan aiki da alkur'ani to wallahi Allah ya tabbatar mana jama'ar aljannu su suke da wannan saboda haka Allah ya ce wa ya baka wajhu rabbika abinda zai wanzu ya saura shine zatin ubangijinka wa huwa wahidun al-azaliyul al-abadiy wallahi tun fil azal kuma har abada shine ba karewa ba faruwa a farkonsa kuma babu karewa a ƙarshensa wa masu wahu fa huwa makaluku duk abin da ba Allah ba to abin halitta ne ko menene shi to saboda haka wafanin zai kare wala yabqa min a'malil ibadi illa am abinan illa amalun lahu illa abinan illa am abinan amila lahu ta'ala wallahi babu wani abu da zai saura daga ayyukan bayi sai aikin Allah shi kadai kawai zul jalali wal ikram wato ma'ana huwa zul jalali wal ikram domin kabarin mubtada'un anan mahzufun shafaffe ne taqdiruhu kuma shine a ce huwa ma'ana huwa zul jalali wal ikram ba wani abin da zai saura sai zatin Allah shi kadai ma'abocin girma da baye baye wanda yake girmama ainihin bayinsa mu'mine da ni'ima da yi a kansu Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wannan irin abu ne ma'ana a bitilkan ni'ima min baqa'i ridallahi da irin wannan ni'ima ne na wanzuwar Allah tabaraka wa ta'ala da a ce gashi Allah ne baya karewa faruwa bata samu a farkon sa ba balle ku tunanin wata musiba za ta shafe ku amma ku jiya wa Allah baya gashi kuma wa fina'u kullu dukkan ainihin me dukkan wani mai motsi zai kare an bi gairi zalika ko kuma ga wani wani wannan ne kuke musanta ainihin ni'imar Allah malam yace wa fihi targibu a cikin wannan aya akwai kwadaitarwa shadidun wacce take mai tsanani lilqiyami wajen tsayuwar bawa bi dalabi ma fihi rida binar ridar rabbu wato bawa ya kamata ya tsaya ya tsamga ransa ya kallaci hikima irin ta ubangijinsa tun a karan kansa ya duba kuma halittun Allah da yake cikinsu daban-daban ya ga irin yadda Allah ya shimfiɗa hikima da kuma tausayin bayi to ya nemi yardarsa ba yardar wani Allah ba sai Allah ya ce ya sa'alu yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان to da Allah wannan bai kadai bai ishe mu aya ba ku koma cikin hadisin da yake sananne ne gare ku cikin arba'unan nawawi hadisi na kudusin nan wato wannan hadisi mai tsaye da Allah yake cewa da a ce halitta ta farko da ta ƙarshe za ta haɗu a guri guda kuma kowa ya tambayi Allah kowa da irin bukatarsa wani ya ce ni duniyar nake son a cika mun Allah ina da ya ƙare burinsa kenan ya ce to ni duniyar nake son a cika mun Allah ya ce kuma in baiwa kowa bukatarsa ya ce ma na ƙasa min indi shai'a illa kama yanqusul miqyatu idza udkila al-bahra wallahi abin da yake bayan Allah ya biya mana bukatun to ba abin da irago a cikin abin da Allah ya yi tattali na ni'ima dan ainihin mu bayinsa wallahi sai kamar misali ka ɗauki allura ka sa ta cikin kogi kullum nakan buga misali in na faɗi wannan hadisi sai ce da Allah ka ci ko kwanan sha da ruwa yana zuba da Allah in ka tsoma allura zai daina zuba amma ta ragi ruwan ko bata raga ba da Allah wannan kaɗai ba zai ishe mu misali ba kuma ya daɗa tabbatar mana da cewa duk tsiyar mai tsiya da zai yi tsiya wallahi wannan tsiyar mai tsiyar ba za ta cutar da shi da komai ba yanzu fitintunu da ake daban-daban daban-daban yanzu a sararin wannan duniya in banda wannan sararin duniyar fa ba yadda ake wannan ta'addanci sai a iya sararin duniya tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai duk masu biyayya wa Allah ne karkashin ƙasa duk masu biyayya wa Allah ne kuma duk wata musiba Allah ya ajiye ta a karkashin ƙasa ne ka ɗauki misali kurkuku na iska yana ƙasa ta biyu ne kurkukun iska idan ya so jarrabar bayi sai ya bude ya bude kofa daya sai ya ce je ki gu kaza ki ai mun aiki iri kaza bisa yaddarsa kuma in ta fito wallahi ta dirfafa gurin sai ta kone shi wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala wuta zai zai umarta yace tafi guri kaza ki mun aman ainihin me mamakon ruwa na wuta ba wuta mai ci falfal ba da Allah ka duba ga yadda za ka ga duwatsu a wasu yanki na Asiya nan yadda suke aman wuta kamar tabo da bishiya da duk abin da suka bi ta kai ko menene ya gama narkewa yar wata koramar ku duk ya ta kone dan ka gane masifar min indillahi ne yas'aluhu man fis samawati wal ardi duk halittu da suke sammai da kasai suna roƙon Allah ma'ana ai an yandika awul hal ya'ani bi lisanil hali kenan yatahajuna ilaihi suna bukata a wajen Allah min quwwatin wani so yake dan samu karfi karfin sa ya kare yana dan tattakawa takawa ta gagara kuma in ya samu wannan karfin so yake ibadar Allah wani kuma so yake samu karfin ya je ya barna ko wani kuma so yake shi da ya ji shi da karfin kawai ya zauna lafiya kullum kuma kowa Allah ya bashi irin bukatarsa sai wanda ra- ainihin karfinsa ya gama karewa wa minkum abinan fa minkum ne ko minkum man yatawaffa abinan wa minkum ma abinan man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a ko daga cikin ku akwai wanda an haife shi ana haifansa ya koma Da- wani kuma daman bai zo ma da rai ba wani kuma zai zo ya rayu tun ana relegajinsa ana tarerayarsa a tare shi ta can a zo ana ɗan koya masa zama a ajiye shi ƙwarya ko baho haka har yi ƙarfi ya tsaya har ya zo yana rarrafe har ya zama mai ta'adi ya zama ya yi ƙarfi ya san me yake ya san ya mallaki abu mai amfani ya san abu na asara ya ƙetare har ya zama yana sayan abu a sararin samaniya wata rana sai ya dawo ba da shi ake ba kuma yana nan a raye wa minkum man yuraddu ila arzalil umur kenan yanzu misali don Allah abin da nayi ina saurayi yanzu zai yiwu da Allah Allah ya sauwake to dan adam me zai sa ba zai ba zai yi tunani da irin wannan ayar ta Allah da take jikinsa ba shi yasa kullun nakan ja hankalin ƴan uwana musulmi wallahi lokacin da Allah ya baka dama tsaya kai aikin alkhairi in ka yadda lokacin ya wuce fa kayi asararsa babu shi kuma kuma ba zai dawo ba wannan lokacin ya sa'aluhu man fis samawati dukkan abin da yake cikin sammai wa man fil ardi ko wal ardi da abin da yake cikin ƙasa kulla yawmin shi Allah a cikin lura da buƙatar bayansa yake shi yasa yace kulla yawmin huwa fi sha'an ai ma'ana amrin yuzhiruhu ala wafaqi ma qaddarahu fil azli Allah ya tsayu ya bayyana dukkan irin abin da ita datacce da ƙudurarsa tun fil azal min ihya'in wa imatatin ya raya ya kashe ya raya ya kashe wa i'jazin wa i'zali ya kuma ɗaukaka ya kuma ƙasƙantar ma'ana wani a bashi ɗaukaka wani a ƙasƙantar da shi wani a bashi lafiya wani a karɓe lafiya wani a sa shi dariya wani a sa shi kuka wani a bashi nishadi wani kuma a bashi kuncin zuciya la ilaha illallah yanzu Allah da yake wannan duka bai isa Allah ba ya ce kai kaza ka tsaya kana shakka in tsaya mu tsaya muna shakka don Allah ƴan uwana yanzu kuna kallon irin waɗannan fitintinu da waɗannan matsiyatan bayi suke kunna mana a ƙasashe na Afirka kuna tsammanin Allah ba ya kyale su bane kawai ai Allah ya kyale su ne kawai ko idan Allah ya so wallahi sai ya tashi ɗaya daga cikin bayansa ya daguza musu hankali dukkansu wallahi da Allah ba a haka to wallahi addu'ar da muke wallahi karɓaɓɓiya ce don Allah ya ce ku kira ni zan amsa to Allah kuma baya ƙarya tunda yace zai amsa mu mun yi imani ya amsa lokaci ake jira kawai wallahi za ku ga yadda Allah zai musu saboda haka anan Allah tabaraka wa ta'ala kulle yawmin huwa fi sha'ani wa idna'in wa idrami wani a wada kashi wani kuma a bashi talaka ba shi da komai wani kuma gashi talakan ga rashin lafiya wani kuma ga wadatar ga mulki sannan kuma ga lafiya har mutum ya zo ya kashin gidan ana zancen rashin lafiya wallahi wallahi ni ni ban san ma ciwon kai ban taba yi ba wallahi to masifa ce gare ka wallahi masifa ce gare ni in na samu kaina cikin wannan masifa ce ga duk wanda ya samu kansa wallahi jarrabar da ake wa bawa wallahi dan ya hadu da Allah lami lafiya ba shi da zunubi ne shi yasa Allah yake jarrabar bawansa wata rana wata yar takaitacciyar kissa ne wani kafiri ne da shi da wani arni sai suka tafi su bayanin yana nan cikin tambihul gafilina malam sai ya kawo kisa kisa ce takaitacciya shi wannan mumini ne fa a gunsu ɗinsa ba shi da aiki sai ambatan Allah wato zan fito mana da idan dai ka yadda kai Allah shine ubangijinka to shi daman ya san ka yadda ya san kuma duk jarrabawar da yi maka zaka ce amma daga cikin bayansa ya san wanda yake ya yadda shi Allah Allah ne amma bai yadda da kaddarar Allah ba don Allah haka ne ko ba haka ba shi kuma wannan kafirin ko kuma kirista shi kuma abin da yake yana ta ambatan allolinsu kawai ya kama wancan Allah nasu ya kama wancan Allah nasu yana ta ambato daga ya je ya zuba birginsa a ruwa kawai sai ya ɗebo kifaye sai ya zo ya zuba cikin goransa wancan shi kuma banda ambatan Allah ba shi da aiki amma abin mamaki haka ya wuni sai dab da magariba ya kama kifi ɗaya kun san wani abu mala'ikan da ike lura da kai ma yana kishinka mala'ikan ne yana jin bakin ciki da ya koma sama wajen Allah sai ce ya ubangiji yanzu wannan bawanka ne ina kusa da shi baccin da muka taho ambatanka yake haka muka yi ne yana ambatanka da Allah ku saurari maganan nan da hikima da Allah yace haka ya wuni yana ambatanka kaje da mala'ika yake kishin ka kai baka sani ba soko kana aikin alkhairi wadan an jarrabe ka da dan wani rashin lafiya ko rashin kuɗi ko ƴar wata yunwa kikenan sai kai ta bakin ciki saboda baka san dalilin wannan jarrabar ba ban san dalilin wannan jarrabar ba sai Allah ya ce mala'ikati sai ya ce wannan bawa na ne na farai sai ya ce amma daga kanka kaga gidansa yana daga kansa sai ya ga gidansa a cikin aljanna da irin ni'imar da Allah ya ajiye masa sai ya ce wallahi ya Allah wannan shine yafi masa alkhairi akan irin wancan abin da ya rasa a duniya daman ne na yarda da hukuncinka na san ba kai haka a banza ba sai ce to saki ainihin kuma duba ƙasi ya duba ƙasi sai ce to ga gidan wannan kuma shi kuma da yake ambatan wani na ya ganshi a cikin wuta da nau'in azabar da Allah ya yi masa sai ya ce wancan abin da ya samu a duniya bai wadatar da shi komai ba inda ya zai wannan wutar zai shiga to bai wadatar da shi komai ba to kai ni ku mun yadda Allah ya bamu wadata nan duniya a lahira mu shiga wuta to fa haka rayuwar take wanda aka bashi kuɗi jarrabarsa ake wanda aka hana shi jarrabarsa ake duka mu bayin Allah ne ba wai dan Allah ya washe ka ne ya hana ka ba ba dan Allah baya son ka ya jarrabe ka da ciwo ba shi kullu yawmin huwa fi sha'ani fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Allah yace abi hadha tadbir yanzu irin wannan jujjuyawa al'azimin wacce take mai girma ita kuke karyatawa an bi gairihi minan ni'ami ko kuma wannan sa daga cikin ni'imomi shi kuke karyatawa da Allah yake muku sai Allah yake saki ya saki sanafrugu lakum ayyuha thaqalan na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahu akbar Allah yace sanafrugu sanafrugu da Allah ku ji dan uwana Allah yace sanafrugu da sannan zamu dan saurara muku wani lokaci ai ma'ana nuqassidu li hisabikum wa mujaza abinan wa mujazatikum za mu ɗan saurara muku ne kowa ya ɗan ƙare rayuwarsa ‘yan kwanakin da aka ba ku su ƙare sannan ku koma zuwa gare mu in ji Allah kowa a saka masa da irin abin da ya aiwatar saboda haka fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziba da wannan abu ne kuke ƙaryata ni'imar ubangijinku abi tilkan ni'ima min is abinan min isabati ahli da'a bi da'atihim wa uqubatu ahli al-ma'asiyati bi ma'asiyatihim shi kuke karyatawa ko irin ni'imar da Allah ya muku ta zai ainihin tayar da ku kowa a saka masa da wannan irin abu kuke karyata ni'imar Allah sai Allah ya sake kira ya ce ya ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu na'am لا تنفذون إلا بسلطان الله أكبر فبأي آلاء ربكما تكذبان to Allah yana wannan magana ne dan ya nuna isar ikonsa kuma ya isa mu mun yi imani Allah ya isa wallahi mun yi imani da haka Allah zai tara bayi na farko da na ƙarshe sai ya ce ya ma'asharal jinni wal insi wajid da irin wannan wasu manya daga cikin magabata wai har suke shakka har su kawo ruwaya Allah ka yafe musu kurakuransu wai da take nuna aljani shi shafe shi za a yi shiga ƙasa abin nan ya zamo ƙasa ko kuma shi ba za a yi masa azaba ba yana nan ba azaba ba ni'ima manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bayan waccan aya da ta tabbatar Allah ya halicci mu aljani da mutum ne dan bauta a cikin hadisai karara sun nuna dan dan mu ma'ana mu bar abin nan banu adam da ainihin banu jinni saboda mu Allah ya yi wuta da aljanna kuma annabi ya tabbatar da haka shi yasa anan yace ya ma'asharal jinni don Allah mu fahimci wannan maganar yace ya ku taran aljanu wal insu da mutane inistada'atum an tanfuzu idan kun samu dama za ku iya ficewa min aka dare sama'i wal ardi daga sassan sammai da ƙasai haribina ku gudu min hasharin wal hisabi wal jaza'i da Allah yanzu aljanni ya shiga ko bai shiga ba Allah ya ce zai tayar da mu zai kuma kidaya ayyukanmu sannan kuma za a saka wa kowa da aikinsa ba a ware mutum ba ba a ware aljani ba Allah ya ce to duk wanda yake da iko zai yi haka ya gujewa waɗannan abubuwa guda uku tarawa irga aiki sakamakon aiki din Allah ya ce to famfuzu sai ya kawo ta kalma da maluman luga suke ce mata ta'ajizi wato a nuna maka gajiyawarka a nuna mun gajiyawata yanzu ko a haka rayuwarka yanzu da kake kallon kamar kai kadai ne kana da iko kai ko ina da Allah sai aka ce ka fita ka bar kasar Allah ina zaka je akwai gurin zuwa Allah ya sauwake saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa yace la tanfuzuna illa bi sultani wallahi ba mai iya fita ya tsere wani waje bi quwwatin minallahi ai ma'ana illa bi sulani ai illa bi quwwatin minallahi sai dai dalilin wani karfi daga Allah wa burhanin minhu da wasu dalilai da suka zo daga wajensa to fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzziba dan me za ku karyata ni'imar Allah abi tanbihi ala ajzikum bisa fadakarwar da Allah ya muku cewa ku ba kowa bane ba za ku iya komai ba an shay'in gabarin wani abu illa bi haulin min Allah sai da wata dabara daga Allah da da wannan kuke musu an bi gairihi ko kuma da wani wannan kuke musu ayar Allah ma'ana ni'imomin Allah Allah sai yace yursalu abin nan yursalu alaykuma shiwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran Allahu akbar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban Allah tabaraka wa ta'ala sai yace yursalu abin nan yursalu alaykum abin nan yursalu alaykum ko ku alaykuma haka ne ko na'am yursalu alaykuma shiwazun min nar sannan wa nuhasun wala tantasira wallahi Allah da ya ajiye abin da ya ajiye a sama na taurari to banda taurarin da ko kuma daga cikin taurarin akwai wanda suke rike da irin wutar da kamar aluminium take ko ta narkakken aluminium shi ya sanya idan suka ainihin me suka jefi shaidanu suke lalacewa su kone wato mizail kenan na Allah sai ce za mu aika musu wallahi za mu aika musu ma'ana ko da wani zai shirin fita za mu aika musu don ba yadda zai je da saman da ƙasan duka namu ne mallakanmu ne za mu aika musu da bakin wuta za mu aika musu da ainihin narkakken alminiyon falatan tasirani kuma ba za su samu wani taimako ba balle ya hana abin da za mu yi musu ma'ana za su ainihin haɗu da bakin wuta wanda yake tsarkakakke ga barin ainihin mai hayaƙi an wa abu ko kuma tare da hayakin indahu ai ma'ana inda muhawalati kuma annufuzi din min aqdari samawati wal ardi lokacin da dubawa yake nufin wai in yana kallon har da hanyar fa wannan fa in har kana kallon in har muna kallon da hanyar in za mu gudu to Allah ya ajiye abun harbi kuma to da Allah akwai gungudin a cikin wannan duniya malam yace fihi tambihun a cikin wannan wallahi akwai wata faɗakarwa ya ce wata hazirun da kuma tsawatarwa da gargaɗantarwa ala muhawalatil jawiyina fi su'udi ila al-qamari wa zahara wa ghayriha Allah ce wannan akwai fagargadi ga dukkan mai hankali wa'anda suke yin kokari shine muhawala aljawiyya wanda suke hawa sama suna cewa suna hawa sama za su je kan wata ko ba suna yin haka ba sai a ce za su je cikin tauraro kaza za su hau kan tauraro kaza za su yi kaza ko a ina za su yi kai dai sa je su ajiye yadda Allah ya yi musu izinin su ajiye abin da za su ajiye kuma nan ma kafin su je su ajiye don Allah lokacin da ake kokarin ko aka yi kombo da na farko da na biyu har zuwa na uku wanne ne da ya je sama bai kone ba mu koma mu karanta tarihin mu gani kowanne sai ya tafi saman da wanda yake cikinsa ko waɗanda suke cikinsa da guzurin abincinsu tauraro guda ɗaya ne zai taso sai ya kone su shikenan kuma ba su da mataimaka inda suna da dabara su ma su sa wani abu su tare shi mana amma ba su da dabara Allah shi kaɗai shi ya san ikonsa shi yasa anan malam yace akwai tahaziri ga dukkan mai wani kokarin yace sai ya hau sama kayin wata ne kan taurari ne ko wani waɗannan to fa yumkinu malam yace zai iya yiwuwa an ya sa'adu saho bil quwwati da ƙarfi amma allati sakkara Allahu lahu irin ƙarfin da Allah din ya hore musu ai an ba su dama suna dan zuwa sama ko wallahi watan nan da kuke kallon sa maluma suka ce sanyin da yake cikin sa ba dan adam da yake sai kusance shi wallahi duniyarsa da ake zuwa duniyar watan da ake zuwa din ku duba irin yadda na'urorin da an je suke narkewa saboda wannan sanyin na'urar ta narke mai na'urar ya mutu ko burbudinsu ba zai zo ƙasa ba wallahi amma abin mamaki sai a dawo sai a yi ta maka ƙarya don baka san alkur'ani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahi in akwai wani mai gudu ya gudu to yursalu abinan yursalu alaikuma shiwazun min nari wa nuhasun fala tantasira wallahi ba za su iya ainihin samun wani taimakon kansu balle su tsarewa kansu waccan yula ta wutar ba yace zai iya yiwuwa su hau saman da ƙarfi irin na Allah da ya hore musu amma wa fi halin zalika yace a halin irin wannan halin da suka samu horewa daga Allah ma za su hau din to ya mutu kasirun minhum bi shiwazin allazi yusabbu alaihi da yawa suna konewa a dalilin wannan yular da Allah yake aiko musu ita wala yastati'una raddahu kuma ba za su iya mai da shi an anfusihim ga karan kansu ba lokacin da wannan bakin wuta ya iso kansu ba sa iya tunkuɗe shi idan da su masana ne ko suna da iko su tunkuɗe shi mana su tafiyar da suke so ba na gaya mana yanki na bamu da triangle ba jiragai nawa ne suka halaka da masu son bincike aje za a ɗau hoto da mai ɗaukan hoton da jirgin sai ranar kiyama hakanan kuma jirgi in yi batan kai yana biyowa ta tsayin tungurin to sunansa ya bata da Allah ka san me Allah ya ajiye a gurin na san me Allah ya ajiye amma fadu har yanzu ba su da hankali wai bincike ake a gano to wai me ya a gurin qadirun ala man yasha'u saboda haka idan kana karatu cikin tafasira na maluma anan zaka gane kowace wayewa a cikin alqur'ani take karka ɗauka don ka san boko wai kai ne ka san rayuwa kai ne ka san kaza kai ne ka san kaza a a wayewa daga gun Allah ta zo kuma wayewar da ba ta Allah bace wallahi ba wayewa bace duk wayewar da kake da ita in ba Allah kake bi ba wannan shirme ne saboda haka yanzu wanda ya karanta littafin Allah ma ya ƙiye ba Allah aka ce shi banza ne to ina kuma wanda bai karanta littafin Allah ba ma balle ya san Allah ko balle ya masa biyayya malam yace fa ta'ala Allahul malikul haq yace daukaka ta tabbata ga Allah mamallaki na gaskiya la ilaha illa huwa babu wani Allah abin bauta sai shi rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma to fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzima da wannan abu ne kuke ƙaryata ni'imar ubangijinku da irin wannan ba da labarai na gaibi da ba ku sani ba don yi muku ta goma shi Allah yake gaya muku an bi gairihi ko saboda wani abu kuke karyata ayar Allah ma'ana ko kuna da wasu dalilai na hakika a hannun Allah sai ce fa'izan shakkati فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace fa idan shakkatis sama'u to fa idan sama idan sama ta kakkece ma'ana in farajat abwaba au abawaba kofofin sama suka bubbude ta kakkece kamar yadda Allah ya faɗa cewa wan shaqqati sama'u fa hiya yawma idhin wahiya ko wal malaku ala arja'iha wani gurin Allah yace wa yawma tashaqqaqu sama'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu sai yace me tanzila to wannan lokacin da zai faru me jawabin iza tunda Allah yace fa iza to me jawabin iza din jawabin shine me fama a azamul haul ya mamakin irin musibar da mutum zai ganta kware kwatan ya mamakin irin fitinar da bai taba riya ta ba a ransa zuciyarsa bata taba dursa ta ba da zai ganta kuma yanzu a fili Allah tabaraka wa ta'ala ce fa kanad wardatan kaddiha a lokacin sama za ta zamo ta yi jajajir don ba irin wannan saman da kake kallo ba ce Allah ya canja mata halitta ta zama wahiya ba ta da ƙarfi rauni ne da ita za ta zamo kamar jar fata gemammiya Allah tabaraka wata'ala ya ce a wannan lokaci za ta zamo kaddihan kamar fata wacce take gemammiya kuma gemammiyar ma tsohuwa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wannan irin abu ne kuke karyata ni'imar ubangijinku da irin wannan labari na ahwali yawmul hashr litasta'iddu lahu
dan bihi insu wala jan Allahu akbar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban kun san wani abin mamaki yanzu wanda bai fahimci me alqur'ani ba Ah, Allah ya ce fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jannu so dun da an gina shi wannan fi'ili mabani lil majhuli ne ai to sannan can kuma in ka koma cikin suratul hijr Allah yana cewa fala nas'alannahum ajma'ina sai Allah ya ce amma amma kanu ya amaluna ina jin haka ayar take to sai ka ce ayar sun yi karo ko kusa wallahi a cikin maganar Allah ba tokawari kuma babu karo abinda ake nufi fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ma'ana la yus'alu an dhanbihi ba za a tambaye shi game da ainihin mutum ko aljan Allah ba zai tambaye su game da ainihin me zunubin su kala kaza wannan irin aiki da wannan irin aiki a Allah duk ya san wannan za a tambaye su ne tambayar da Allah zai musu ita ce sai Allah ya fito da ita cikin suratul hijr yace za mu tambaye su kunga sai Allah ya ce amma kanu ya amaluna me yasa ga aikin da nace ku yi nace kar ku yi kaza kuka yi nace ku yi kaza kun ki wannan tambayar za a yi musu ita shi yasa Allah ya ce fal abina fawar rabbika kunga sai da Allah ya rantsuwa yace ya Muhammadu ina rantsuwa da ubangijinka ku duba yadda Allah saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da ubangijinka wato Allah ya rantse da kansa saboda haka ya ce la nas'alannahum ajma'ina wallahi sai na tambaye su da baki ɗayan su wallahi ba fa zancan kai annabi ne ba ne ba zancan kai Allah ka tafi in tafi mu je mu gyara ainihin addinin Allah gurgurdan iko mu nemi gafarar Allah wannan ita ce hanya mafi tsira mafi kyawu Allah tabaraka wata'ala ba zai yi tambaya game da yaya kai kai kaza ba a'a ko kuma zunubi kaza yaushe kai shi kaza a'a duka ba ruwan Allah shi Allah ya sani dama marubutan sa suna nan sun rubuta kawai tambayar sa za a yi me yasa an ce kai kaza kuma kai kaza abin nan ka yin kaza me yasa an ce ka bar kaza kai kaza ita ce tambayar da Allah zai wa bawa Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikum tukazziban da wanda irin abu ne kuke karyata ni'imar ubangijin abil akbar bima yuzjirakum da irin labaran da ake tsawatar da ku anin shirki abinan anin sharri ga barin sharri al muaddi ilayhi wanda sakamakon wannan karshen sharrin zai koma zuwa ga wanda i an bi gairihi ko ga wannan sa ne kuke karyata ayar Allah Allah ya ce me يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام الله فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am Allah tabaraka wata'ala yace yuqraful mujrimuna kuma wallahi a lokacin za ku gane zan gane za mu gane dukkan mujrimi in ma kai shine zaka gane a wannan ranar duk wanda yake shine zai gane kansa da kansa yan aljanna kwa da mun kware kwatan za a nuna musu gashi nan suna kallon su Allah ka sanya ba ma cikin wayar da za a nuna da irin wannan sifa kowa zai tashi fuskarsa baƙiƙirin idansa zurƙa'a mun san zurƙa'i ko zurƙa'i shine abinda shi ba yalo bane shi ba fari ba shi kuma ba baƙi ba ga fuska baƙiƙirin amma abin yana da ɗan sirki da ja shi ake ce masa zurƙa to ranar kiyama 'yan wuta za su tashi da irin wannan sifa ga fuska baƙiƙirin saboda nan duniya an ce su yi kaza sun ƙi an ce su bar kaza sun ƙi shi yasa Allah ya ce yi uraful mujrimuna bisimahu za a san su da alamu sawadul wujuhi bakin fuska kamar yadda Allah ya ce yawma tabayyadu abinan wujuhum ko wa taswaddu wujuhum fa ammal ladzina zawaddat wujuhuhum ko Allah ya ce a kafarkan ba da imani ku lokacin da za a karado yan wuta za a kade su a karade su a bakin tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake shan ruwa ya kashe kishirwa duk abin da za ka ci a aljanna ko duk abin da za ka sha sai dai don marmari amma ba wai don kishirwa ba kishirwa daga shan wannan ruwa an kashe ta babu labarinta ana karaɗo su ana karaɗo su ana tattare su annabin rahama zai ce wa mala'iku hazan ummati wasu malama suka ce zai ce ya rabbi wa'annan ɗin da ya al'ummata ne sai Allah ya ce a'a ta gayyaru ba a daka wata baddalu sun jirkita ai addinin da kage musu da shi sun canja shi ba abin da ka kai musu suke ba sai ce fa bu'udan fa bu'udan yace a tafi da su kawai inna lillahi wa inna a wannan yinin wallahi ku duba tausayi irin na annabi amma wallahi zai da ana fadin haka zai ce a tafi da su kawai baya bukatar shi ku duba tausayi irin na manzan Allah zaka zo da raƙumi in ka sata zaka zo da saniya in ka sata zaka zo da awaki in ka sata yanzu masu satar garke garken nan suna karaɗewa sun rike bindiga ranar kiyama kowannen su wallahi sai an dora masa garke za a bashi girman da za a dora masa garke billahi alazim garke guda a wuyansa zai zo da shi kuma kowace saniya kowanne bijimi yana kuka irin na shanu suna cewa mu na wane ne ya sato mu sannan kuma da rashin kunya ya taho wajen annabi ya ce ya nabi Allah ka cece ni sannan annabi rahama ce ban gaya maka ba a duniya cewa kada ɗayanku ya yadda na haɗu da shi ranar ƙiyama yana ɗauke da haƙƙin wani a kansa a ranar ƙiyama ba yadda na iya muku ban gaya maka ba sai ce to yawa inda na iya da ku ku tafi can to idan annabi ce ka tafi can waye zai iya taranka annabawa daman duk kowa ya gagara yin komai annabi ne ya tsaya cin abin nan cikin ceto da yayi na al'umma ta duniya ga baki ɗaya ba iya al'ummarsa ba shi yasa Allah sai ya dawo daga fushinsa sannan aka yi hisabi to gun wannan annabi zaka je cece ka annabi Muhammad ya ce shi ba ruwansa da kai Allah ya sauwake Allah tabaraka wa ta'ala yace zaka gane su da bakar fiska fa yawma izin a wannan lokaci yu'kazu bin nawasi wal laqad ai fa yu'kazu bin nawasi wal laqad an kama gashin su na makwarkwada gashin goshi ka tashi da gashi mai tsayi kuma baya tsinkewa gashin bari ku ji wata musiba nan duniya in ka samu mai karfi kana kana da yawan gashi da Allah in ya kama ba zai cirge ba to wallahi wancan gashin baya cirewa don ka gane na masifa ne sai a hada da diddiganka sai a daure kuma ta baya sai Allah ya ce mala'iku ku je ku jefa mun shi a wuta ai mun gaya masa yau shine ranar sakamakon ku tambaye shi yanzu wannan ma ƙarya ne mafarki ne waka ce tsafi ne bokanci ne ku tambaye shi za a yi masa irin wannan daure wa yi ukazu bin nawasi wal akada fabi ayi alaƙi rabi kuma to kazi Allah ya ce saboda me kuke karyata ni'imar ubangijin ku ne da irin wannan gargadin dan ku ciro gabarin abin da Allah ya hani zuwa ga abin da Allah yake so na rabauta ko da wani wannan ne za a faɗa wa ƴan wuta Allah tabaraka wata'ala sai ya ce musu hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun na'am يطوفون بينها وبين حميم آن na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان to a lokacin Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya wa mala'iku ya ce to ku nuna musu ga uban zaman su nan ina da sun kibin Allah an gaya musu sun cutar da ku sun cutar da masu isar da sakon ku wanda suka yi gadon ilimi daga wajen ku kamar yadda annabin rahama ya ce al'ulama warasatul anbiya'i ko bayan sun cutar da annabawa sannan kuma wanda suka biyo baya jikokinku da tattaba kunne su kuma sun cutar da magadan annabawa an kashe su wani an kuntata masa rayuwarsa wai duka dan kar ya faɗi gaskiya ku duba imamu ahmad bin hanbal ba dan Allah ya sa mai nisan kwana bane a kurkuku zai mutu irin ya haɗu- yadda ya haɗu da wani mugun sarki akan halittar alkur'ani wai dole ya ce alkur'ani halitta ce sai Allah ya kimsa masa hikima da aka zo aka tambaye shi bayan an fito da shi kuma abin mamaki fa ba tambayar kaɗai ake masa ba in an tambaye shi ya ce a'a zancen Allah ne shi ba fararre ba ne balle ya ƙare saboda haka sai a daka shi a daka shi yana ɗaure amari sannan kuma a mai da shi kurkuku in aka sake fito da shi bayan wani tsawon lokaci sai a tambaye shi to ya kake ji wannan alkur'ani da irin littattafai da suka riga shi sai Allah ya kimsa masa hikima saboda duk kwaɗayinsa shine ya karantar da al'umma sai ya ce ai sarki da wannan da wannan da wannan sai ya lissafta masa ma'ana duk wayannan da kake kallon su kuma sai Allah ya batar musu da basira ya suka ka kamar wai wayancan littattafan yake magana da kuma alqur'ani sai ce ai duk halittar Allah ne sai aka ce ya gane a saushi kuma aka saushi ya kuma zo ya ci gaba da da'awa wannan ko sautin da yayi yawa wataƙila ko shooting da yawa Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cewa irin wannan musibar wallahi kafin ainihin ku ta samu mutanen farko wadda suka yi imani shi yasa Allah ya ce hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimuna to wannan ita ce wutan nan ita ce yukadzibu bihal mujrimuna wanda kafire suke karyata ta a duniya littikabikum saboda hawan ma ya qatali altakazibu biha abin kun aikata abinda ya hukuntar muku da ƙaryata sakon Allah min janibihim ta bangaren kuma Allah ya ce ya dofo na baina hawa baina hamimin an za su rika kewaya cikin tsakanin wuta mai kona jiki da wutar sankara da kuma wannan wuta ta ruwan zafi ita ce hamim a wata ruwaya aka ce ita wannan ru abin nan wuta ta hamim wato ruwa ne na zafi ba a cikin aljanna yake ba yana wani gefe ne za su fito daga cikin ainihin me ainihin wuta din idan suka buƙaci abin sha saboda zafin wuta ko sun ci abinci mai makara sai a ce to shikenan a tafi go kaza a je a sha ruwa sai mala'iku su karata su su je kuma ruwan suna ainihin ɗibansa suna kawowa tun kafin ya shiga bakin naman fuskar su ya kwafe a cikin ruwan kuma wallahi haka za su sha sai ce musu to wannan ma bokanci ne wannan ma tsafi ne ya dufo na baina hawa baina hamimin an kuma anin wannan ruwan mai tsananin zafi ne ma'ana shadidul hararati kuma ya suƙona ku za a shayar da su shi izas saga su in sun nemi shayarwa minan nari daga cikin wuta wa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ya ce dan me kuke karyata ni'imar ubangijinku ne ai da mun an gaya muku akwai wata rana ma'ana su muminai sun san wannan yinin ya kafu na yawon ta taƙallabu fi hirƙulubu wal abusar ko su muminai sun san wannan yinin suka kiyaye ma'ana sun yi imani da shi ba wai sun gan shi da gida ba sai Allah ya ce to waliman kafa ولمن خاف مقام ربه جنتان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga duk wanda ya ji tsoron Allah ma'ana ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ma'ana qiyamuhu baina yadayhi lil hisabi fataraka ma'asiyatahu ya bar ainihin saban Allah to yana da aljannatayya guda biyu maluma sun yi sabani akan wannan aya wasu suka ce kowanne ɗan aljanna yana da gida daman guda biyu tunda me ya kai shi wannan aljannar yadda da hukuncin ubangijinsa ya ji tsoronsa suka ce to ya ji tsoron ubangiji to yana da aljanna guda biyu wasu suka ce a'a a cikin aljanna ɗin akwai ainihin wadda suke masu tsoron Allah wadda ikai matuka to su ne ake ba su aljanna biyu amma maluma sun fi rinjaye akan cewa kowanne ɗan aljanna in ya shiga aljanna in ba ‘yan alfarma ba in ba ‘yan alfarma ba an san ‘yan alfarma ko? su ne wanda bayan shekara arba'in a cikin wuta ake zuwa a cece su a ‘yan alfarma ne ko? mu dai Allah ya saba ma cikinsu Allah ka saba ma cikinsu kuma wutar Allah da da kiftawar ido karkai burin ka shiga kan ne burin na shiga wallahi da da kiftawar ido ta nan duniya ma ta ɗan taɓa ka kana na shiga uku Allah tabaraka wata'ala ya ce to yana da aljanna guda biyu za a tara masa ita wayancan maluma da suka ce kowanne ɗan aljanna ne suka ce shine akwai wanda ike bai yi aikin ainihin aljanna ba ya yi aikin wuta to sai a haɗa masa da wutarka kai tun da ka yi aikin Allah sai a haɗa masa da wutarka da tasa sai ya zama yana da gidan wuta biyu kai kuma a ɗauko aljannarka sai a haɗa ma kana da aljanna guda biyu wannan magana maluma sun fi rinjaye a kanta Allah kai mana muwafaka saboda haka anan sai ya ce wal ukra lil khaifil aljinni wasu malumai suka ce a'a abinda Allah yake nufi shi ne tsakanin jinsi guda biyun nan sakalai ne ga kowanne ya ji tsoron Allah yana da aljanna guda biyu kun ga wannan magana ita ma aida dai ce don Allah mun fahimta ɓangaren aljanu suka kiyaye dokokin Allah suka bi aljanna to yadda aka yi wa mutum su ma haka za a yi musu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ya ce saboda me kuke karyata ni'imar ubangijinku sai Allah yake cewa har yanzu ذواتا أفنان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان ita wannan aljannan fa da Allah yake magana ma'abota rassa ne ai ma'ana a ga sanu ejan ufun abin nan fununin kenan kaddilan tana da ainihin rassa daga cikin rassa na aljanna saboda ni'imar da Allah yayi akwai wanda sun fito wajenta shi yasa aka ce dan wuta in kanshin aljanna ya kada yana tafiyar shekara 40 akwai wanda suke wuta ta sama sama za su iya jin kanshin aljanna sai su yi burin da a ce suna cikin irin wannan ni'ima mana to amma ina lokaci ya yi nisa ya kubce musu Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban dan me kuke karyata ni'imar ubangijin abi wasafil jannati da irin yadda Allah ya siffanta ita wannan aljanna allati ja'ala abinan ja'ala lahu min amsalihi ma ta'tabiruna bihi wanda Allah ya sanya misali ko ya buga misali da irin abin da za ku gani ku lura ku yi imani ku rike abin da zai amfane ku ko da- da shi kuke karyata ko kuma waninsa Allah ce fihi ma aina ni فيهما عينان تجريان mm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah tabaraka wa ta'ala kafin wannan aya malam ya ka- sako ɗaya hadisi daga cikin dalilan da yake tabbatar da cewa duk ɗan aljanna da ya shiga aljanna duk ɗan aljanna da ya shiga aljanna yana da aljanna biyu ne kamar yadda na faɗa in ba 'yan alfarma da za su shiga daga baya ba su kan daman gida ɗaɗɗaya ne amma wannan ɗayan ma wannan ɗayan ma matsiyacin aljanna shine kamar yadda na faɗa wani darasi gidansa ya dun- ya ninka duniya sau uku don wasu almu'arrakuna suna cewa sau 40 wannan ruwayar bata tabbata ba talakan aljanna shine wanda gidansa ya ninka wannan sararin duniya ta mu sau uku lalla ko fadin garin ku aka baku ba za ka gode ba ka duba dai fadin garin ku amma sai aka ce duniyar ba fa kasar ku ba duniyar kuma wai talaka ne shi wannan Allah ka sa mun dace to shine Allah ya ce fihi ma ainani tajriyan a cikin ita wannan aljanna din don wannan hadisi ya ce li kulli fardin min al-afar ko min afaradil qa'ifina to jannata ne shi ne asalin hadisin duk wanda yake ko kowanne mutum daga cikin ɗaiɗaikun mutane matukar ya ji tsoron Allah kenan wanda ya shiga ji aljannar Allah ai jin tsoron Allah ne yasa ya kiyaye yayin aikin Allah sai kuma Allah ya ji kansa sai ya sa shi cikin aljanna yace to yana da jannata ne wannan hadisi ciki ya zo cikin hadisin Abu Darda wanda Imam al-Hakim ne ya fitar da hadisin to sannan Allah ya ce cikin aljannar akwai idandunan ruwa suna gudana idandunan ruwa din ɗaya ainihin tasnim ne ɗaya kuma salsabila ne yadda Allah ya ba mu labari cikin ainihin abin nan cikin wata sura nan ƙasa ƙasa wata sura ne da Allah yake ba mu labari innal abrara lafi na'im yawwa alal ara'iki yanzuruna ta'rifu fi wujuhi abin fi wujuhihim nadaratan na'im yusqawna min rahiqin makatum Allah tabaaraka wa ta'ala da yace kitamuhu miskun yace fi wa fi zalika falyatanafisuna ababina falyatanafisul mutanafisuna wannan sabil din ko kuma salsabil din da kuma zanjabil din da kuma tasnim din wallahi duka nau'in abubuwan sha ne da Allah ya ajiye su dan wato dan dan aljanna kanshin su kana ji kawai har ka gamsu in ka sha kuma saboda dadi yadda kaka shingide zaka iya daukar lokaci in ba matarka ta horil eni ba ta zo ta dan taba ka ba sai ka ɗau lokaci saboda daɗi ko kana cikin tantinka kana hutawa kai da matanka domin a cikin aljanna fa akwai tanti don ka gane tanti wani abun morewa ne na rayuwa to a cikin aljanna ma akwai tanti tantin irin na 'yan aljanna ba irin na nan duniya ba da iska za ta taso ta ɗauke a a can babu wannan iska tanti ne wadda za ka shiga kawata ya daga kai sai matanka kawai kuma duk irin abin da kace so za su yi maka ba irin matar duniya ne ka zo da bukatar ka kuma tana cikin jini ba ko kana zuwa tana tana tokaki tana tofarwa duk wancan babu su wallahi to ihdahu ma malan yake ɗaya daga cikin su yana daga cikin ma'un gairi asinin da can Allah ya ba mu labari cikin suratu Muhammad ne ko yawwa Allah ya ba mu labari sai ai hakuri ni ba mahaddaci bane ayoyin ba sa rukuwa Allah tabaraka wata'ala yace yake faɗa mana to wannan ɗaya shi wannan ruwa ɗin yana daga cikin gairin asinin ɗin nan wanda baya girkita baya canjawa wal akar ɗayan kuma min kamrin lazzatin lisharibina ne yana daga cikin wato bangaren kogin giya wanda Allah tabaraka wata'ala ce mai daɗi ce wajen shanta ba irin giyar duniya ba wajen sha ka gimtsa fuska wajen haɗiya gimtsa fuska wajen kurɓa gimtsa fuska in ka sha kuma ka sha ka sha kuma kai talayi kai fitsari kai kashi a wando Allah wadaran irin wannan giya wakila aka ce liman kanat ay abin nan liman kanat aynahu fi dunya tajriyani min makafatallahi wasu maluma suka ce wannan aljanna Allah ya tattalinta ne ga wanda ya kasance idan dunansa a nan duniya suna gudana suna gudana ne akan tsoron Allah baya kallon abin da Allah ya haramta masa baya saba wa Allah sai dan irin abin da yake an halici bawa da shi wannan bai isa ya tsarkaka ba tunda shi ba annabi bane Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala yace to suna gudana fi kulli makanin sha asahibuhuma yanzu misali kana cikin tantinka da kai da ahalinka sai ranka ya kaddara da da wannan abin nan tajriya ne din suna nan kusan ka kawai kana lekawa za ka ga suna kuma ba sai ka mika hannu ka ɗauko ba za ka gan shi daidai da kai abin da za ka ɗiba ɗin don ka gane wani shiri ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya dan yan aljanna masu biyayya Allah ka sa muna cikin su Allah ya ce fi abin nan fihi ma min kulli ko fihi ma min kulli fakihatin zawjan Allahu akbar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan wallahi a cikin wannan ita aljanna din akwai dukkan irin abin marmari da kashi na fi duniya na nan duniya au kullu ma yatafakkahu bihi ko dukkan irin abin da zaka sha'auti da shi kaji kana so to akwai shi a cikin aljanna wanda nan duniya in ka san su ko kana yankin da suke to in ka ganshi a cikin aljanna sai ka rantse irin na duniya ne sai dai kana yana zuwa ko kana zuwa kusansa ko an kawo maka shi kusanka wallahi zaka ji da ɗanɗanansa da ƙanshinsa ba irin wannan bane amma nan duniya mutum ya ɗan samu ‘yar wannan damar sai ya riƙe ta fariya da shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce akwai nau'in wadda ike nau'ani ne akwai raɗabun akwai yabisu akwai bushashe akwai ɗanye walmurrun min huma fi duniya ya ce wannan na duniya akwai ɗanye akwai busashe haka ne ko ba haka ba yanzu ai akwai dibino wani lokaci kuma hega sai ki ko sannan za mu ga akwai sauran abubuwa na kayan marmari wanda ake iya ajiye su sun bushe kuma a amfana da su ba a lokacin da suka nuna ba bayan an amfana da su lokacin nuna su sai ya ce wa murrun kuma a cikinsa akwai mai ɗaci a nan fa duniya ya ce kalhandalati kamar ka abin nan kamar ainihin guna ba ɗaci ne da ita ba to hulwun fil jannati ta aljanna ita kuma guna zaki ne da ita a cikin aljanna akwai guna eh zaka ganta kamar gunar duniya amma kana taba ta kanshin ta kawai zai wadace ka sannan in ka ci dadin ta kuma zaka ji baka taba jin irin sa ba malam karanta mana aya ta karshe متكئين على فرش بطائنها من استبرق mm.
وجنى الجنتين دان Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان kun ga can wani guri Allah ba ya gaya mana ba wai su kauna fiha ko ka asan kana mizajuha zanjabila ko sai yace ainan fiha tusamma salsabila cikin suratul insan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa muttaki'ina wato halu amilihi kenan ma'ana yata am abinan yatana'amuna mutamaki abinan muttaki'ina wato dan aljanna yana cikin aljanna ya dan kashin gida akan kushin kushin din aljanna wanda baya lautsaya kana dagawa zai dawo yadda yake kuma baya expiring ba irin naka na duniya bane sannan baya datti nan duniya sai kai ta fama da wanki ko to can babu wallahi ko yaushe a cikin tsafta ake aljanna babu datti Allah ka ni'imtar da mu da wannan aljanna Allah ka ba mu ikon yin aikin da zamu samu wannan rahama Allah tabaraka wata'ala yace ala furushin bisa ainihin shimfidu bada'inu hamin istabarak yace cikin ta an yi shimfiɗa shi ma'ana cikin wato kan abin karagu ɗin da aka yi wa ɗan aljanna abin shimfiɗar ainihin wato tufafi ne na dibaji wato maɓangaren abin da yake zinare lu'ulu'u abin yin zabar jadi da makamantansu an yi masa ado da shi wadda wato mabayyaninsa wadda ike kana ɗebo shi shi daman a fili ƙyalli yake yi. kafin a ƙera shi in an kera shi kuma kyallinsa sai ya ninka Allah tabaraka wata'ala yace za a yi musu wannan sannan duk irin abin da suke so wajen aljannataini ko sai yace dani kuma abin dasa dan abin da zaka tsinka na aljanna yace kusa da kai yake ma'ana qaribun yanaluhul qa'imu wanda yake tsaye zai tsinke shi daidai da hannunsa wal qa'idu wanda yake zaune zai tsinka daidai da hannunsa wal muttaji'u wanda yake kashin gide zai tsinka daidai da hannunsa kana kashin gide ba sai ka tashi ka zauna ka mika hannu ba a'a a kashin gidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah yace da wannan irin abu ne kuke karyata ni'imar ubangijinku abi qudratihi ala adafil abin nan aghsani wa taqribus simari bisa tausayinsa da kusanto da reshina da imuku a cikin gidan aljanna kuke ƙaryata alƙur'ani kuke ƙaryata ni'imomin Allah an bi gairi hako saboda waninsa Allah kai mana muwafaka Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin amin ko fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabaraqin mutaqabilina Allah kai mana muwafaka Allah ka datar da mu Allah muna roƙonka akwai bayani ha kuna Allah muna roƙonka ya Allah wayannan fitintunu da ka jarrabe mu da su ya Allah bai faru ba face abubuwan da hannaye da bakunan mu suke aiwatarwa ne Allah ka ji tausayin mu ka yafe mana Allah ka ji tausayin mu ka yafe mana Allah waɗanda suke kuma tayar mana da irin waɗannan fitintunu Allah ka jarrabe su da musibar da ba ta da magani sai imani masu shiriwa daga cikinsu ‘yan ƙasa ne ko kuma ba ‘yan ƙasa ba, Allah muna roƙonka ya Allah matuƙar cikin iliminka ya gabata suna da shirya, Allah ka shiryar da su. Allah ka shiryar da su, Allah ka cimsa musu addininka. jiya ina kallon wani abin mamaki wani malami ne bacai ne yana tafsir da cananci wallahi sai na ji daɗi na ji nishaɗi ga ‘yan uwanan bayan Allah an zazzauna kowa ya sun da kai yana yi da yaren cananci kayan baka sani ba kai ta dariya amma kuma fa alaran man fa yadda ma ne yake karanta Qur'ani shi ma haka zai karanta haka zaka ji Qur'anin a fili da Allah ku duba ku ga yanzu me yadda addinin musulunci yake musu cin wutar daji a cikin su ba su sani ba ko kuma sun sani ba yadda suka iya da shi to haka cikin China haka cikin ainihin abin nan America haka Ingila haka Germany haka haka duka da Europe da ainihin me Latin America duka wallahi haka addinin musulunci yana nan cin wutar daji yake musu ka rika shiga media kana binciken addinin musulunci kaga irin yadda mutane suke karban addini kuma kun sani turawa in suka karɓi addinin musulunci wallahi mu da aka haife mu a cikin addinin sun fi mu riƙewa addinin wallahi sun fi mu kokari akan addinin matsalar su kafin su fahimta amma wallahi in suka fahimta kokarin da suke wallahi yafi namu saboda su suna da ilimi an ba su ilimi ingantacce an ba su ilimin kishi na ƙasa kai kuma yanzu an tawaye an hana ka ilimin ingantaccen an hana ka baka sama mai kishin ƙasar ba bari in ba mu example duk da na san lokaci ya tafi da Allah yanzu wannan da suke ta'addancin nan da suke zuwa su tashi gari ai ta dukan al'umma wani ina kallon hotonsa ana ta dukansa in ban da rashin zuciya na san kashe ni za a yi na san kashe na za a yi in banda rashin zuciya ba zan rungumo na a cikinsu mu mutu tare ba in na rungume ka kuwa duk yadda za ka juya ka harbe ni duk yadda za ka juya ka harbe ni to za ka haɗa da ɗan uwanka to amma saboda toshewar ƙwaƙwalwa ba su da tarbiyya ga kwaɗayin duniya ana ta dukansa ya kwanta yana ta dan Allah su kuma yana ruwansu da Allah Allah ya sauwake Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad warham Muhammadan wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan mutakabbalan ya rabbal alamin Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'al واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين